أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na asabar yau na ga wata ɗaya ga wata ko biyu wanda muke ɗaya ga watan almuharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da talatin ga watan bakwai miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu amma Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan lissafi na ahkamul jana'iz na al'allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahma. A kada manta ba manta ba muna cikin bayani ne akan waɗansu abubuwan da malam ya lissafo wayanda ba su halatta ba a yi su a makabarta. a karatunmu da ya gabata wancan sati mun tsaya karshen na goma da muka kawo na wannan matsala cewa jihazil kubur masajid baya da ainihin kabari wurin sallah ko wurin sujada ko dai abubuwa da muka yi bayani a kansu yau za mu tashi ne a abu na goma sha ɗaya da malam ya kawo cewa baya halatta a yi shi a makabarta wannan wannan abu shine asafaru ilaiha mutum ya ɗaura ɗammara takanas daga inda yake ya ce zai je ziyartar makabarta kaza ko kabari kaza daga inda yake to wannan bai dace ba wannan bai halitta ba yana daga cikin abubuwan da malam ya kawo cewa ba su halitta ba to wannan shine abin da zamu tattauna yau insha Allah da dalilan da malam ya kawo da tattaunawa da aka yi tsakanin maluma dangane da wannan matsala ta ziyartar kai ziyara a kabari musamman ma ba na cikin gari ba shi makabarta na cikin gari wannan dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da bayani cewa dama ya hana amma yanzu a ji saboda suna tunatar da mutum mutuwa ko kuma suna tunatar da mutum lahira to amma abin da ake za a magana a nan shine ka tashi misali daga nan wara ka ce za ka je Nijar ko za ka je nan Kano ko Legas saboda ziyartar wani kabari na musamman da ne ka garinka daga nan ka ɗaura kayanka daga nan ka je can saboda ziyartar wata makabarta a can shi ne malam yake magana cewa wannan yana daga cikin abin da shari'a ba ta yarda da shi ba abin da shari'a ta hana amma makabartan garinku wannan kan ba a hana maka ba ka tashi daga gidanka ka je makabarta da niyyar ziyara wannan ba a hana maka ba da fatan Allah madaukakin sarki taimake mu malam yake cewa wa fihi ahadith dangane da wannan nukuta wannan abin da za a tattauna a kansa yake cewa akwai hadisai da suka zo da dama dangane da haka waɗanda suke tabbatar da haka cewa bai dace a yi hakan ba in dai mutum zai ɗaura ɗammara ya hau abin hawarsa ta musamman ya je wani wuri saboda ziyartar tsabari a garin su ba ƙasar su ba to wannan bai halitta ba malam ya ce al'awwal ɗaya daga cikin waɗannan hadisai hadisi na farko daga cikin waɗannan hadisan da ya kawo an abi hurairah radiyallahu an an samu daga abi hurairah yadda Allah ya tabbata a gare shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala man Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi sai ke cewa kada mutum ya daura kayansa ko ya daura sibbi ko ya aho abun hawarsa zuwa wani wuri mai nisa da niyan yin ibada a wurin ga Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a waɗannan masallatai guda uku su kawai aka yadda takanas daga inda kake ka ɗaura kayanka ka hau ka sa siddi ka hau abun hawarka saboda zuwa ziyartar waɗannan wuraren amma duk wuraren da ake ganin wurare masu albarka ne da aje wurin a yi ibada saboda neman tabarruki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa in dai ba waɗannan masallatai guda uku ba manzo Allah ya ce kada a ci al-masjidul haram na farko shine masallacin harami wanda ke makka kenan wa masjidur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake Madina wa masjidul aqsa da kuma masallaci mai nisa shine wancan da ke birnin Kudus kenan kaga waɗannan masallatai guda uku su ne wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada wani ya daura kaya ko ya sa sirji ko ya tashi takanasta garin su zuwa ziyaran wani wuri wanda yake mai alfarma mai albarka da niyyar ya je ibada a wurin sai wa'annan wuraren guda uku wa'annan masallatai guda uku bala yake wa fihi riwayati anhu bi lafz akwai wata ruwaya da ta zo ta hanyar abi hurairah din da lafzin cewa innama yusadiru ila thalathatil masajid yake cewa kawai abin sani innama adatul hasri kalma ce ko harafi ne wanda ake amfani da shi don a nuna maka hasrin ma'ana a takaita hukunci ga wannan abin da za a ambata kawai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama yusafiru kawai abin da aka sani a shari'ance ana yin tafiya ne ana ɗaura tsammara ne kana tashi ne daga garinku don ka je wani wuri mai albarka mai alhurma kawai ga waɗannan masallatai guda uku kawai inda ake zuwa ziyara kenan inda ake tashi daga nasta garin mutum ya je can kenan masjidul ka'aba masallacin ka'aba shine masjidul haram wa masjidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa masallaci na masallacin annabi da ke Madina kenan wa masjidin iliya shine ainihin masjidul aqsa shine ainihin na uku ne saboda haka waɗannan ya a wasu ruwayan ya zo da su akan haka akrajahu buhari wanda imam buhari ya fito da shi bi lafzil awwal da wancan lafazin na farkon cewa la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid imam buhari ya zo da wannan lafazin na farko wa muslim bi lafzi akhar ainihin muslim kuma ya zo da wancan lafazi na biyu cewa innama yusafiru ila thalathati masajid min tariqi thani ta hanya ta bi anhu gare shi wa akrajahu min at-tariqi al-awwal ya fito da shi ta waccan hanya ta farko ashabu sunan wa ghairihim ma'ana ashabu sunan sun fito da shi da waɗansu malaman hadisai daban babba abu dai shine duk waɗannan ruwayoyi guda biyu ingantattu ne da cewa la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid da kuma cewa innama yufafiru ila thalathati masajid duka waɗannan ruwayoyi guda biyu abinda suke tabbatar mana shine ba bai halatta wani ya tashi ya tashi takanas daga garin su ya je wani gari ko ya je wata ƙasa da niyyar ziyartar wani wuri ba wai maganar ainihin masallaci kawai ba a ko wurin ba masallaci bane wuri ne da ake ganin cewa wuri ne mai albarka da niyyar cewa ya je ziyara wurin ya je sallah a wurin ko ya je wata ibada a wurin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a yin haka kawai ana yi ne ga waɗannan masallatai yan guda uku su ne zaka tashi daga nan wara da niyyar ga alwashin cewa zaka je Madina kai musu sallah a masallacin Madina za ka je makka masallacin harami ka je ka yi sallah a ciki za ka je masjidil aqsa ka je ka yi sallah a ciki wannan kana da daman ka yi wannan alwashi ka tashi daga nan wara ko ka tashi daga nan najeriya ka je a wa'annan masallacin yan guda uku babu laifi a kansu amma duk wani wuri wanda ba su ba to abinda wannan zahirin hadisin yake nuna cewa shine ba za a yi ba qala yace walahu tariqu salih yana da wata hanya ta uku yayin da ahmad wanda ya bi ta hanya ahmad a littafinsa juz'i na biyu shahi na ɗari biyar da ɗaya wa darimi haka ma imamu darimi ya fito da shi littafinsa juz'i na ɗaya shahi na ɗari uku da talatin wa qad kharajtu al-haditha mabsutan malam yace na fito da wannan hadisi wanda ya fito ta hanya ta uku din nan na bayanin sa dalla dalla a cikin littafin sa wanda ake cewa as-samar mustafa ya zo da hadisin a ciki kuma ya bayanin sa kwarai da gaske dangane da hanya na uku din da hadisi ya fito kuma waya ta uku da ya zo da shi to wannan hadisi na farko kenan da malam ya kawo cewa wannan yana nuna cewa yana tabbatar da cewa baya halatta mutum ya ɗaura tsammara daga inda yake zuwa wani wuri da sunan ziyara da sunan zai je yin ibada a wurin da sunan wurin na da falala ya tashi daga garinsu wa'annan masallatai guda uku kawai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su su ne suka zo a cikin wa'annan hadisan الثاني ما ليس حديث النبي لكي ثبت الدهكة أنا أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول daga abi sa'id al-khudri yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa la tashuddu wa fi lafzin la tashuddu ma'ana da ifrad ko kuma da ainihin jam yace la tashuddu rihala illa ila thalathati thalathati masajidin kada mutum ya ɗaura kayansa da niyan zai je ziyara da niyan zai je ibada a wani wuri sai a waɗannan wuraren guda uku waɗannan masallacin ya guda uku masjidi haza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan masallacin nawa ma'ana masallacin da ke Madina masallacin Annabi da ke Madina wa masjidil haram da kuma masallacin harami da ke Makka wa masjidil aqsa da kuma masallacin Kudus kenan ma'ana masjidil aqsa waɗannan guda uku su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa a je mutum zai tashi takanar daga garin su je ziyara wurin ya je ibada a wurin akhrajahu shaykhani wa ghayrihima buhari da muslim da wasu su sun fitar da wannan hadisi walahu anhu arba'atu turuq a wannan hadisi ta hanya abi sa'id al-khudri ya zo ta hanyoyi akalla guda hudu malam yake cewa awratuha fi masdar sabiq yake cewa na zo da shi a can ainihin mai baya ولفظ الآخر لمسلم أكون لفظي بيزو مسلم اللي كتوا وطريق الرابع هنيا تهدو يرويها شق بن هوشب شهر بن هوشب يروي توش وأنه إثناني تهنيا شي هوشب أكوي وأن دسك روي تو متاني بي دسك روي توش كما تهنيا شي هوشب دي أهدوهما أيدك تكنسو ليس بن أبي سليم أنه يروي توش لغريش qalis yadda yake cewa yadda lafazin yake a wannan ruwaya da shi laifi yayi ta hanyar shaharu din yake cewa laqaina aba sa'idi wa nahnu nuridu tur yake cewa wasu ranar mun fito sai muka haɗu da abu sa'id abu sa'id al-khudri sai muka haɗu da shi a lokacin kuma mun nufi dutsen tur a san dutsen tur wuri ne ma mai albarka inda Allah ya magana da annabi Musa a wurin to mun fito da niyyar zamu je ziyara wurin za mu je ziyara wurin wannan dutse watsan bayan mun fito sai muka haɗu da shi a bisa idil huduri da muka haɗu da shi faƙalin sai ke cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai abu sa'id al-hudri yake gaya musu cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa la ta'mal al-mutai kada mutum ya yi amfani da abun hawarsa ya tashi takanas daga da abun hawarsa zuwa wani wuri sai a wa'annan sai kawo hadisin zuwa masallaci wa'annan masallatai yan guda uku al-motsai shine abu ha asalin motsai lafazin motsai ma ana nufin ainihin jakin da mutum zai hau shi manzo Allah yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada mutum ya amfani da abun hawarsa mana da jakinsa zuwa wani wuri sai kawo sai yanke kawo wancan ainihin hadisi ne mana illa ila salasati masajid wa akar na biyun kuma da ya ruwaito ta ta hanyar shahru bin haushab shine abdulhamid bin bahram shi ma ya ruwaito shi anu kawai ke cewa sami'tu aba sa'id al-hudri yake cewa naji abu sa'id al-hudri wa zakartu indahu salat at-tur sai na ambata a wurin sa na ba sa bayani sallar da muka je muka yi atu ba na a wurin wannan dutse fa qala sai abu sa'id al-hudri sai ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la yanbaghi lil mutai baya halatta ga wani mai abun hawa ma'ana ya hau abun hawansa ga wani mai jaki ya hau jakinsa an ta shudda rihalahu ya ɗaura ɗammararsa da kayansa da niyan zai je ziyara a wani wuri ko ibada a wani wuri illa ila masjidin ya bitaghi fihi salata ghaira masjidil haram zuwa wani masallaci yana neman sallah a wurin banda masallacin harami kada yayi haka ba na duk inda zaka je banda wannan kada yi haka kada mutum ya ɗaura kayansa ya hau abun hawarsa da niyan zai je sallah a wani masallaci wanda ba masallaci a masjidil haram ba sai ka wannan ainihin hadisin akan haka akrajahu ma ahmad wanda imamu ahmad ya fito da wayannan hadisan a littafin sa juz'i na uku shahi na 93 da kuma shahi na 64 ya fito da shi yanzu mun ga wannan hadisin shine na biyu to sai malam zai magana akan shi wannan shahru bin haushab da ya ruwaito da shi ma ya ruwaito hadisi din da shi ne ke cewa wa shahru da'ifun shi wannan shahar da'ifi ne yana da rauni wa kad tafarrada bi hadhihi ziyada shi kawai ma ya fito da wannan ƙarin da ake cewa menene ƙari shine ila masjidi yanbaghi fihi salat yabtaghi fihi salat ya ce wannan ƙarin ga ga ruwayar da muka karanta na ƙarshe din nan abin da ke cewa la yan bagai lil motsai an ta shidda rihalihi illa ila masjidi yabtabi fihi salata ghayra masjidil haram wannan ƙarin cewa yabtabi ila masjidin yabtabi fihi salata ghayra masjidil haram wannan ƙarin yake cewa shi shahru bin haushab shi kadai ya fito da shi yace fahiya munkira hadisi ne munkar ne me yasa yake cewa li adam wurudiha fi turqil ukhra saboda babu wannan ƙarin a dukkan sauran hanyoyin da hadisin nan ya fito duk ɗan ka dubi hanyoyin gaba ɗaya babu inda aka kawo wannan ƙarin sai ga wannan hanya ana bi sa'id da duk hanyoyin da suka fito ta hanya abi sa'id babu wanda ya kawo wannan ƙarin sai shi wannan kawai ya sa ya zamo cewa ya zamo ainihin me sha kenan saboda haka shi kadai ya kadaita da wannan me shi kadai ya kadaita da wannan ƙarin yace hatta wala fi tariqil laysi an shahar kai hatta ma hayyar da ta fito daga laysi daga shahar din bai ka wannan karin ba bai zo da wannan ainihin karin ba sai malam yake cewa au kazalika lam tarud fi ahadith al-ukhra haka kuma wannan karin ba inda ya taba zuwa ga dukkan sauran hadisi hadisai da suke magana akan haka da suke bayani akan wannan hukunci babu wani hadisi daya da ya zo da wannan kari na cewa ila masjidin yabtaghi fihi salah غير مسجد الحرام babu shi shi kadai shah bin haushab shi kadai yazo da wannan shi kadai yazo da wannan ƙarin kawai malai yace waliya samaniyatu akwai hanyoyi daban-daban har guda takwas da suka fito da wannan ruwaya din wa ghalibuha laha wa ghalibuha laha aktsaru min tariq wahid galibin ruwayoyin da suka zo kuma daga cikin takwas din suna da hanyoyi fiye da guda kowane hadisi zaka same shi kowace ruwaya za ka sami ta zo da fiye da hanya ɗaya amma duk ba su zo da wannan ƙarin ba a ciki duka gaba ɗaya ya ce wa kan suktu ha kulla duk na zo da waɗannan ainihin hanyoyin na zo da waɗannan ruwayoyin guda takwas gaba ɗaya a cikin littafin sa wanda ake cewa asamar mustafa duk ya zo da waɗannan yake cewa babu wata hanya da aka zo da wannan ƙari a ciki malam yake cewa fa admu wurud hadhihi ziyada fi shay'in min hadhihi al-ahadith ya ce rashin zuwan wannan ƙari a dukkan waɗannan hadisan gaba ɗaya to yana nuna cewa ala kasratiha duk da yawan da hadisin suke da su wa ta'addudil maharijaha da kuma yadda suka fito ta hanyoyi daban-daban yace la akbaru dalil wannan babban dalili ne ala na qarat ziyadat wa butlaniha akan cewa wannan ƙari munkar ne kuma ainihin ba ainihin bai da asali bai da asali fa hiya min awhami shahr bin haushab yake cewa yana daga cikin wahami ma na shi shahr bin haushab ya wahami ne a wannan aw rawi anhu abdul hamid ko kuma wanda ya ruwaito hadisi daga wurin sa wanda shine ake cewa abdul hamid ta hanyar sa ne aka samu wannan idin kari saboda haka yake ganin cewa wahami ne suka yi asalin hadisin bai da wannan kari na cewa ila masjidi yabtabi fihi salat ghairu masjidil haram wannan karin gaba ɗaya babu shi kawai an samu ɗimuwa ne ko dai daga shi shahabu bin haushab ko kuma daga shira wanda ya ruwaito daga wurin su shine abdul hamid yace fa inna fihi ba'du da'af a ciki akwai sashi daga cikin ainihin rauni a ciki min qibali hifzihi da bangaren ainihin haddasa shi ma shaharu saboda haka yana da rauni wa qala al-hafiz hafiz ibn hajar asqalani kenan fi tarjamati shahr bin a lokacin da ya zo tarjaman ya zo bayanin rayuwar shi shahabudin ma'ana shaharubin shahabudin a littafin da wanda ake cima a takrim siffan da ya bashi yake cewa saduk kasirul awhaw yake ce saduk ne amma kuma yana da wahami sosai sosai kaga ya tabbatar da shi ma hafiz ya tabbatar da maganan da shi malin yake cewa wahami ne ko dai daga shi shahar ko kuma daga shi ainihin abdulhamid din saboda ga shi hafiz ibn hajar asqalani abin da ya faɗa a cikin littafinsa a takrib lokacin da ya zo tarjaman shi wannan shahru bin haushab a salis malam yace hadisi na uku da zai tabbatar da haka ana abi busra al-ghifari annahu laqiya aba hurairata wa huwa ja yake cewa ya haɗu da abu huraira ya lokacin ya zo faƙalin suke cewa min aini akbalta daga ina ka fito yake tambayan ainihin abu huraira shi ainihin busra al-ghifari yake tambayan abu huraira cewa daga ina ka fito qala sai yake cewa aqbaltu min at-tur na fito ne daga wurin dutsen nan na tur sallaitu fi na yi sallah a wurin abu huraira yake gaya masa cewa na yi sallah a wurin qala sai yake cewa amma inni law adraktuka lam tazhab sai yake ce masa da na tarar da kai kamin ka ji da na hadu da kai kamin ka je wannan wurin kai tsalla a wannan fur din da baka je ba saboda me inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid kada mutum ya daura kayansa ya hau abun hawansa ya takanat daga garinsu ko daga kasansu ya je wani wuri can nisa da niyan ainihin zuwa ziyara wani wuri ko ibada a wani wuri sai a wa'annan masallatai guda uku almasjidil haram masallacin harami da ke makka wa masjidi haza da wannan masallacin nawa masallacin annabi da ke madina wa masjidil aqsa da kuma masjidil aqsa yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka to da na tarar da kai baka ji ba to da baka ji ba don da na gaya maka wannan hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana akan haka dukkan suna daukan cewa zuwa wani wuri domin ibada ko da ba masallaci bane ba wai ya takaita ga masallaci bane ko da ba masallaci bane mutum ya tashi takanas daga inda yake je wani wuri don a falalan wurin don yana ganin akwai albarka a wurin ya je wata ibada a wurin suna ganin duka ya shiga cikin hukuncin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ya takaita bane cewa kada ka je wani masallaci ka je kai sallah sai wanda masallatai ya guda uku suna daukan cewa dukkan wata ibada da zaka je kai ta kanasta tashi daga garin ku ko daga kasan ku ka je wani wuri suna ganin ya shiga ciki yasa suka yi ta koro wannan hadisin wanda shi suke kawo hujja da shi suke kawo dalili da shi kaga shi Abu Abi Busra da Abu Busra da ya kawo Al-Ghifari ya hadu da Abu Huraira sai ke ce masa ina ka fito sai ce na fito daga tur kaga tur ai ba masallaci bane a wurin dutse ne wanda Allah ya magana da Annabi Musa a wurin sai ke ce na ji na yi sallah a wurin to sai ke ce masa da na haɗu da kai kamin ka je da baka je ba to da zai kafa masa hujja dalilin da yasa zai hana shi zuwa sai ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa sai ya kawo wannan hadisin cewa la tashuddu rihala illa ila salasati masajidi kada mutum ya daura kayansa da niyyar zai je ibada a wani wuri ko ziyara a wani wuri sai a waɗannan masallatai yan guda uku kaga su a nasu fahimtar gaba ɗaya duk inda zaka je ko ba masallaci bane ko ba masallaci bane da niyyar ibada duk wani wurin da zaka je ya shiga ciki sawa'un masallaci ne sawa'un wani wuri ne na daban duka ya shiga ciki tare da a nan gaba za mu zo mu ta ganin ra'ayin waɗansu malumma da suke kawowa cewa a'a ai wannan abin ya takaita ne ga masallatayya kawai to amma duka dai malam zai tsokaci akan su zai mai da martani akan duka irin waɗannan maganganun amma abin da nake son a fahimta su yanzu a gano cewa irin hatta waɗannan sahabban suna suna inkarin zuwa wani wuri da niyan ibada ko da ba masallaci ba kuma ba abin da suke kawo hujja da shi sai wannan hadisi kaga sai yake nuna cewa ashe su ma fahimtar su ba wai masallaci kawai ba dukkan inda za a je da sunan ziyara ko ibada ya shiga ciki ba wai sai masallaci kawai ba saboda abin da zamu zo mu haɗu da shi gaba shi yasa nake wannan bayanin a yanzu akhrajahu tayalisi imamu tayalisi ya fito da shi nan ba hadisi na 1348 imamu ahmad ya fito da hijibi na shida shahi na bakwai wa siyaqu lahu wannan siyaqun da makaranta na imamu ahmad ne wa isnaduhu sahih mala yace isnadin sa sahihi ne wa lahu inda ahmad tariqa tariqani akharani yana da wa'ansu hanyoyi biyu wanda ya fito ta hanyar ahmad din isnadul awwal minhuma hasan isnadin ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyu da imamu ahmad ya fito da su hasan ne wal akhar sahih ɗayan kuma sahihi ne ma'ana ɗayan darajarsa shine darajar hasan ɗayan kuma ya kai ga darajar sahi wa akrajahu malik wa nasa'i wa tirmizi wa sahahu min tariq salih imamu imamu malik da imamu nasa'i da kuma ainihin tirmizi duk sun fito da shi ta hanya ta uku sun fito da shi a wata hanya ta uku kuma banda waɗannan hanyoyi guda biyu da imamu ahmad ya fito da su illa anna ahdar ruwat aqda sai dai malik ya ce wa ɗaya daga cikin marwaitan wannan hanya akwai kuskuren da yi fi sanadi a cikin sanadinsa fa ja'alahu min masnadi busra bin abi busra kuskuren shine sai jawo shi sai a sardi dinsa zuwa ga ainihin busra dan abi busra a wurin sanad dinsa masnad a wurin ainihin sanad dinsa kenan matsalar da aka samu kenan to amma wa bi matnihi haka kuma a cikin mataninsa ina ganin akwai kuskure a ciki haythu qala yake cewa kuskure da inda yake cewa la ta'malul masai kada mutum ya amfani da wani abun hawa ko ya amfani da jakinsa zuwa ziyara wani wuri yana ganin duka waɗannan kuskure ne kamar yadda shi malam ya kawo to wannan shine hadisi na uku dake da malam ya kawo wanda yake kawo hujja da da shi akan cewa me ba baya halatta mutum ya tashi takanat daga garin su daga kasan su ya je wani wuri saboda ganin falalan wurin shin masallaci ne a wurin shin kabari ne a wurin wani dutse ne a wurin wani wuri ne wanda ake ganin yana da falala yana da albarka yana da daraja a shari'ance ko ina ne dai in dai ba waɗannan masallatayyan guda uku ba yake cewa bai halitta ba wannan malam ya kawo shi ne saboda ya kawo waɗannan hadisan saboda ya tabbatar da shi haka kawo hadisi guda uku za mu shiga na hudu alaikum salam na me da ainihin me yake tambaya a wurin a to ai baka yi baka tashi nan da niyyar zuwa cewa ka je ka yi ibada a wurin ba ko ba zai shiga ciki wannan ana magana ne abin da ya shafi ibada saboda haka idan ya kasance kun je ne saboda ƙarin ilimi ai wannan babu matsala a kansa amma abin da ake magana da niyyar wata ka ɗauki cewa ziyarar wurin ibada ce ko da baka yi sallah a wurin ba to ya shiga ciki amma dai ga kun je ne saboda ainihin kila karatun da kuke in dai asalin wurin shari'a bata hana aje wurin ba babu matsala a wurin amma kuma asali shari'a ta hana aje wurin to kaga wannan wani matsala ne misali a ce wurin gumaka ne a wurin to kaga wurin shari'a bata ba da dama a je wurin kaga bi halitta ka je wurin duk abin da karatun da kake yi baya baka baya halitta ka je wurin da niyyar cewa ka je excursion ko ka je wani abu makamancin haka bai halitta ba saboda asalin shari'a bata ba da dama ba amma duk inda shari'a bata hana ba asali to shikenan ba laifi don ka je da sharaɗi kuma kada ka je da niyyar zuwa wurin ziyara ce ta ibada to in baka je da wannan ba babu matsala akan wannan na na na eh eh a to ya danganta menene yasa suka bar garuruwan su suka zo na itikafi dan ya kasance can kila itikafin bai yiwa a can suka zo nan kaga bai shiga ciki ba wala Allah sai dai an samu me yasa suka bar garuruwan su suka zo nan itikafi sannan zaka iya bada cikakken ansa akan cewa hakan da suka yi ya halitta ko bai halitta ba ina ba ta fahimta dole dole sai ka san menene dalilin da yasa suka baro can misali in can ba su samun daman yin itikafi a can din ne suka zo nan kaga wannan ba laifi bane amma in dai za su samu daman yi can to abin da ya can babu wani dalilin da zai sa su taso daga can su zo nan wara ko su je kwanta gora sai dai in akwai wata maslaha da suke hanga kila wata ibada da ake yi a dan ba a yi can irin su tahajjud da dai sauransu ba a yi can to suka shigo nan ko ko a'a kila za su yi amfani da wannan dama ne akwai wani malami da za su saurari tafsirinsa to kaga dukkan wannan wani abu ne na daban amma in dai kawai babu wani dalili za su iya yin itikafin su a can lahiya lau babu matsala to babu wani dalili da zai sa su taso su wani wani masallaci na musamman cewa sai masallaci kaza zan je in itikafi sai masallaci kaza wannan bai taso ba su bar garin su yi haka bai taso ba na'am sai malam yake to arabi hadisi na hudu an kazwa'a ta asalin sunan shine kazwa'a ina ganin kuskure ne wurin abin nan kazwa'a ta kala yake cewa aradtu al-khuruj ila at-tur fa sa'altu ibn umar fa qala amma alimta anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala la tashuddu ar-rihala illa ila thalathati masajid المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى yake cewa a ratul huruja na niyan fita ila tur zuwa ga dutsen tur kaga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin nan suna daukan shi da muhimmanci har zuwa hita suke yi ziyara a wurin amma su je su yi sallah a wurin to amma da yawa sukan haɗu da waɗansu sahabbai an uwansu su nuna cewa a'a bai dace su ji ba saboda ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yake cewa lokacin da na fita fa sa'altu ibn umar da zan fita ban wuce ba sai da na zo na tambayi ibn umar sai na ce masa sai na ce masa zan je ziyarar dutsen nan na to yake gaya ma ibn umar fa qala sai ibn umar yake cewa amma alimta shin baka sani bane annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tashuddu rihala kada mutum ya daura kayansa ya hau abun hawansa da niyan zuwa ziyara wani wuri ko ibada wani wuri illa ila salasati masajidi sai a ɗaya daga cikin masallatai nan guda uku almasjid haram masallaci harami na makka wa masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi da ke madina wa masjid aqsa da kuma masjid aqsa wa da an kasur fala ta'ti ibnu umar ke cewa ka battur kada ka zo masa kaga yanzu shi ma ibn umar akan me ya ji ya fahimci cewa wannan hadisin saboda tattaunawa da malamai za su zo wanda malam zai kawo a nan baya za a ta yi shi ne akan ma menene ma'anar hadisin ko shin hadisin ya shafi ko ina ba za a ji ba sai waɗannan masallatan yan kawai ko ko a'a ana nuhin ba za a ji wani masallaci ba ne ya takaita ga masallatayya ne kawai sai waɗannan masallatai guda uku ko kuma dukkan wani wuri da ke da falala ba za a je ba da niyyar ziyara ko ibada sai a waɗannan guda uku to shi yasa yanzu kaga shi ibn umar da ya hana ma shi kazwa'a cewa kada ya je da me ya dogara ya dogara ne da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid kada mutum ya ɗaura kayansa da niyyar zuwa ziyara wani wuri ko ibada a wani wuri sai a waɗannan masallatai guda uku to kaga shi ma ya fahimci cewa hatta zuwa inda ba ba masallaci ba wani wuri da yake ga alhurma wani wuri da yake albarka a je wurin da sunan ziyara da suna a je a ibada a wurin shi ma ibn umar yana fahimtar cewa ya shiga cikin karkashin wannan hadisi Bana ya shiga karkashin wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaga shi ma ibn umar ya je akan wannan fahimta ya tafi akan haka don dukka gaba daya tarjaman ma ainihin wannan nukta da malam ya kawo cewa yana daga cikin abin da shari'a ta hana shine ka ɗaura ɗammara ka yi tafiya na musamman zuwa wani wuri da niyyar ziyara ko ibada kaga sai ka wannan hadisin to don ka fahimci cewa ba malam kawai shi ya fahimci wannan hadisin ba akan haka ba akwai sahabbai ga su ibnu umar duk sun fahimci hadisin akan haka ga busra al-ghifari da suka haɗu da abu huraira duk su ma suna da wannan fahimta akan cewa dukkan wani wuri hatta ba inda masallaci ba duk wani wuri da mutum zai je da sunan ziyara ko kabari ne ko dutse ne ko menene to ya shiga karkashin wannan ne hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi don kila idan mutane suka fahimce shi haka za fi su fahimci cewa kawai fahimtar shi malam Nasiruddin Albani ne kawai a ba fahimtar sa bane kawai akwai da yawa daga cikin sahabbai waɗanda su ma sun ji haka cewa wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a karkashin wannan hadisin da ya shiga ciki gaba ɗaya sai yake cewa wada an ka tsor ka bar wannan tsor ɗin fala ta'ti kada ka je wurin kaga ya fito karar yake cewa kada ka bar kada ka je wurin kaga ya nuna karar cewa ya fahimci cewa zuwa wurin tsor ma ya shiga cikin hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi malam yace akhrajahu azraqi azraqi ya fito da shi a cikin littafin sa ahbar makka shahi na 304 بإسناد صحيح بإسناد صحيح رجاله رجال صحيح ماذا جنس ماذا جنس حديث صحيح ني وأورد المرفوع منهم هيثمي yace wa aurad marfu minhum haythami daga cikin wanda suka zo da shi ainihin marfu akwai ainihin haythami a cikin littafin sa al mujma juzi na hudu shahi na hudu wa qala yake cewa rawahu tabrani fil kabir yace imamu tabrani ya hito da shi a cikin littafin sa al kabir wal awsat da kuma awsat wa rijaluhu thiqat mazajin hadisin kuma ainihin amintattu ne sai malam yake cewa wa bi hadhihi al ahadith yace dukkan waɗanga hadisan guda hudu da muka tattaro muka kawo maka su gaba daya yace abinda suke nunawa taharimi safar ila mawdi'i min al mawadi mubaraka hana tafiya hana mutum ya daura guzirinsa ya guzirinsa ya daura damara ya hau abun hawansa takanas daga garinsu daga kasansu zuwa wata ƙasa zuwa wani gari da niyan zuwa ziyaran wani wuri mai albarka wani maudu'i mai albarka sawa'un wani masallaci ne a wurin ko ba masallaci a wurin duk ya shiga ciki in dai wuri ne da mutane ke ɗauka cewa yana da albarka ko kabarin wani shaihinka ne ko kabarin wani waliyinka ne ko menene wanda kai kake ganin cewa yana da albarka wuri ne mai albarka to yake cewa duk ya shiga ciki malam yake cewa duk waɗannan hadisan ga gaba ɗaya abin da suke nunawa haramcin yin haka mitlu maqabir al-anbiya wa salihin sai malam ya kawo misali yake cewa misalin makabartan annabawa da kuma ainihin salihan bayi wa hiya wa in kanat bi lafzin nafi la tashuddu tare da cewa ya zo ne da ainihin ne a lafazi na korewa cewa la tashuddu fal muradu an nahyu abinda ake nufi da shi shine an nahyu wannan lafazin la nan ne maganan take a ka'ida na larabci la ɗin sun kaskashi biyu ne akwai la annafi akwai la annahi to wannan la ɗin ya zo ne akan nafi korewa kada kada a yi ba na ba za a yi ba ba a yi kamar misali a ce ba a yi to amma sai malam yake cewa amma abin da yake nufi annahyu shine hani ma'ana kada ku kaga sai nuna nuna muhimmancin cewa kamar a ce ne ba a yi shi ne mai nafiyu kenan ba a yi shi kuma nahayu abin da ke kada ku yi ma'ana kada ka yi kaza shi yasa don yana ganin nahayu din ya fi kaiwa matuka wurin nuna hani shi yasa yake to tare da cewa wannan lafazin ya zo da lafazin nafiyu ne to amma dai abin da yake nufi an nahayu din shine hana manzon Allah yana hanawa ne ba wai yana ba da labarin cewa ba a yi ba ne a'a nan ta yana ba da hukuncin cewa abun kada a yi to don ko ya nuna cewa kada a yi kaga abun ya zama haramun kenan bala yace kama qala al-hafiz kamar yadda shi ma hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa ala wazni qawlihi ta'ala akan wadan manzo inda Allah yake cewa fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj kaga dukkan waɗannan ainihin fala fala fala da aka kawo anan yana ainihin ne yana nuna nafi ne ba a kaza idan aka je aikin haji ba a jayayya ba a fasikanci ba a didali da tsoron duk ba a yi wa'annan kaga yana nuni ba a yi ba a yi amma abinda ibn hajar ya faɗa abinda ake nufi kada a yi shi ne malam ma yake nuna cewa la ta rihal zahirin abin ya zo ne akan nafi amma abinda ake nuni da shi an nahayu ina fata an fahimci abin saboda haka yana nuna ba a yi kada a yi ba wai tsurin cewa ba a yi ba a yi ba don aka ce ba a yi da aka ji abin bai kama a ainihin mai hankalinka sosai sosai ba cewa abin an hana amma idan da an zo an ce ne da lafazin cewa kada ka yi kaga ya fi kaiwa matuka wurin nuna an hana ka ne bisa ga a ce ba a yi shi ne malin ya kawo wannan bayani nan don ka fahimci cewa kila wani zai ce maka ai hanin ma ya zo ne nafiyu ne ba nahayu ba ne shi ne malam yake cewa amma abin da ake nufi da shi an nahayu din da sai ka misali ai kamar yadda ibnu hajar ya faɗa ne dangane da wagga aya cewa fala rafasa wala fusuka wala jida da sauransu kaga dukkan wannan nafi ne amma abin da ake nufi da shi an nahayu ma'ana hani ne kada ayi malam yake cewa huwa kama qala tayyibi kamar yadda ainihin imamu tayyibi ya faɗa yake cewa huwa ablagu min sarihin nahayi shine ma yace to kaga shi sai yake cewa a zo da shi ba akan nafi din shine ma ya kai matuka akan cewa mai bisa ga ainihin nahi din yace ka annahu qala kaman yana cewa ne la yastaqimu an yaqsuda bi ziyara illa hadhihi albaqa yake cewa bai yiwuwa mutum ya tsaya ya ce zai kai ziyara sai ga waɗannan wuraren alhikisasi ha bi maktasat bihi wanda keɓance su da abin da ya keɓance da su su ne waɗannan masallatayyan guda uku masjidil haram masjidi haza masjidil aqsa saboda haka mai yana nuna maka cewa bai taɓa yiwuwa a ce mutum ya ɗaura ɗan mara daga inda yake je ziyaran wani wuri in dai ba waɗannan wuraren guda uku ba bai taɓa yiwuwa akan haka wannan bai dace ba kultu akwai sauran lokaci da za mu ci gaba ko yayi lokaci ya to bari mu zo ta tashi daidai wanga gaba na kultu abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan sa kuskuren da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya fi mana Allah gane da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya gane da mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya mata masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya wa'anda ba su da shi suke nima Allah ka ba su ka ba su mai albarka Allah ka zaunar da wannan kasa da mu lafiya ya Allah ka zaunar da wannan kasa da mu lafiya matsaloli da fitintinu da ake cikin wannan kasan Allah ka yaye mana su Allah kare mu daga sharrin masu sharri wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh